biyu yau ashirin da uku da wata ramadana hijira dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda daidai da ashirin da hudu da watan hudu dubu biyu da ashirin da biyu za mu karanta jira alkur'ani mai girma da bakin alifa abbas ismaila abbas dakaci mala a abubakar sun jamu da baki ala gaba ta mala
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الشرح بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرى لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه حتى قدره ومقداره العظيم
Allah السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai a sa'ikonsa da nufinsa da ya sake nuna mana wannan rana a wannan wata mai alfarma a wannan yini a wannan babban masallaci na juma'a daga gargace inda shirya a wannan karatu muna ƙara addu'a Allah subhanahu wata'ala ya ƙara kusanta shi da annabar rahama mu kuma ya ba mu albarkansu da albarkan masu albarka suratun nashr Allah kuma subhanahu wata'ala ya kawo mu wannan sura a makka aka saukar tana da ayoyi guda takwas muna addu'a Allah ya haɗa mu da alhairan da yake cikin wannan sura Allah ya ba mu ikon faɗan daidai wannan sura ta sauka ne dalilin lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake dan shekara uku ya je bani sa'ad sai da halimatu su'adiya Allah ya kara mata yarda ta ɗauke shi a matsayi ɗauka na lalura a lokacin da suka zo suke neman jarirai ta ɗauke shi ne a matsayin ba wanda za ta ɗauka mafafi dole sai shi jan a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam an gaya mata cewa maraya ne ba shi da malami alam ya ji duka yatiman fawawa Allah ma ya faɗa haka ko to wannan dalili sai ya sa ya zama shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai samu daman an ɗauke shi da wuri ba saboda kowan aka ji an ce maraya ne sai suka ce wato ba shi da wani karfin da in aka rene shi za su samu abin da suke su kuma suna yi ne dama don a biya su lada su kuma ana kai su ƙauye ne don su waye da rayuwa irin nan ka san wanda ya tashi a ƙauye ya yi rayuwan karkara in ya shiga bariki za ka ga rayuwar shi ta sha bambam da haka zai iya mu'amala da kowa zai iya mu'amala da mutumin karkara zai iya mu'amala da mutumin bariki in ka zo mishi a karkaranci ya maka in ka zo mishi a kai dan bariki ne sai ya maka saboda yana da wayewa to ita tun da take ta gaban zan Allah sai ta ji tana san shi kawai dama shi ba wanda zai gan shi da jina san shi sai ta ɗauke shi a bisa lalura kamar yadda na faɗa aka tafi aka tafi ya zauna to zaman shi kuma sai ya zama abubuwan ban mamaki suna ta faruwa tunda za su dawo gida aka ga abun ban mamaki don abun hawansu dokinsu sai da ya zama ayari sai an waiga ana jiransu tunda bai da lafiya sosai kuma bai da ƙarfin da zai sai an waiga ana jiransu amma abin mamaki da za a koma sai ga shi su ne suke jira tun da annabi ya haushi ke ya warware to ran nan da aka je kiwo an fita sai aka zo mala'ika jibril alaihi salatu wassalam da wasu mala'iku da suka zo sai suka kwantar da shi manzon Allah sai suka yanka kirji shi aka ciro abin da aka ciro aka tsarkake aka wanke sai aka mayar aka dinki to su wanda suke tare sun ga abin da ya faru sun ga lokacin da aka kama shi lokacin da aka kwantar da shi da lokacin da aka yanka shi sai suka ruga gida suka faɗa ga abin da yake faruwa gashi gashi wasu mutane da wasu da ba a san su ba sun zo sun kwantar da shi sun yanka shi ba san ko su waye ba sai ba suka biyo baya da da sauri ana zuwa sai aka ga manzo Allah yana dawo ba har an gama laika sun gama suka wanke aka cire komai aka ɗauko shi aka sa shi a sikeli aka ɗauko al'umma aka sa a sikeli annabi ya ɗauko ya janye aka ƙara ɗauko cikin al'umma an ɗauko wanda suka fi kowane sarki annabawa annabi ya rinjaye su aka ƙaro da sadiƙai da duk wani duka mala'ika da ce in duk za a ɗauko duka duniyan da abin da yake cikin ta a sa a sikeli a ɗaura manzo Allah annabi su ya rinjaye su to shi ne da aka tsaga jikin shi aka mai sai da Aisha Allah ya kara mata yarda ta ce mukan ga inda aka tsaga da kuma inda aka dinka in ji sai da Aisha Allah ya kara mata yarda da me aka dinkin Allah ne kadai ya sani to an cire dukkan wani rabon shi nan shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha babban da kowa baya hasada baya kyashi ba komai sak to shine Allah subhanahu wataala shi yake gaya mana alam nashrah lak sadrak ba mu ne muka yalwata muka kirjinka ba komai zai dauka ba damuwa ba komai ba kashi wa wada'ana anka wubirak muka dauke maka duk wani nauyi da zaka dauka wani nauyin wasu malamai suka ce nauyi ne na al'ummansa mu ke wasu suka ce a'a an dauke nauyi ne irin abubuwan da ya faru a lokacin kafin a aiko da annabta irin na na kan na shekaru wanda ba da yawa irin waɗannan abubuwan da aka yi su ne in ma an yin sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mun dauki wasu ka ce a'a duk wani nauyi da zai so na wahayi da za a yi mishi shine aka dauke nauyin sabanin kai sabanin allazi an qada zaharak wani irin nauyi ne nauyin da ya tankara bayan ka ya rasu da nai sallallahu alaihi wasallam shine maka dauki in ji ubangiji wa rafa'na laka wa rafa'na laka zikra wa rafa'na muka daukaka laka zikra muka daukaka ambatanka duk inda aka ambaci ubangiji za a ambaci sunan manzon duk inda ka ga ce ashhadu an la ilaha illallah sai a ce ashhadu anna muhammadan rasulullah duka inda inda Allah yake zaka ji akwai manzon Allah adiullah wa adiwar rasul wa man yuti illah wa man yuti rasula faqad ada Allah haka zaka ji Allah ya ce wa rafa'ana laka dhikra kowa kullum ba ranan da ba za a yi salatin annabi ba ranan kowane lokaci a kowane saka ana cikin yin annabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'ana laka dhikra na'am فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا
فإنما العسر يسرا dukkan tsanani yusra sauki na nan a ciki duk inda kaga tsanani ko ciwo ne idan tsanani ya tsanani to abu biyu ne ko dai lokacin tafiya yayi ko kuma lokacin warkewan yayi abu biyu ne ko dai a rabu lokaci rayuwar ta zo karke ko kuma ya zama lokacin warkewa ne shi ne Allah subhanahu wa ta'ala shi fa inna ma al-usri yusra dukkan tsanani yana tare da sauki fa inna ma al-usri yusra Allah sai karin nanatawa dukkan tsanani yusra sauki na tafi an gani shi yasa malamai sai suke magana nan usrin ya zo su biyu yusra ya zo su biyu to ya al'amarin yake ina ba ta an bayyanta to shi kuma a ka'ida duk abin da ya zo da nakra ya zo da al'usri sai aka tsara maimaitawa to na farkon da aka faɗa na biyun da aka faɗa shine na farkon an gani al'usri haka Allah ya ce ko tsanani a gaba ma sai ya ce innama al'usri ko tsanani to wannan na farkon na biyun shine na farkon amma yusra sai ya zo kawai ba na tira to wannan kowanne yana mazaunin kanshi sauki na farko zaman kanshi sauki na biyu zaman kanshi shi yasa saukin sirrin da ai tsananin sauki biyu tsanani nawa daya an gane ko da aka dukkan da abin da aka gani don aka yi hakuri insha Allah zai zo ya wuce zai zama tarihi duk tsananin da za a dauka duk yanayin da za a ji to sauki na nan tafi yana nan a kusa إنما الأسر يسرا إنما الأسر يسرا نعم فإذا فركت فانصاب وإلى ربك فاركب فإذا فرغت فانصب يا رسول الله إذا كمل صلى فإذا فرغت إذا كإذا صلى فانصب هي الدعاء هي الدعاء an gane ko ta ji dalilin da ya sa muke yin addu'a cikin sallar kenan wasu suka ce ana nufin ya yi addu'a a cikin sallah wasu suka ce a'a a wajen sallah an gani a wajen sallah an ga a shekarun baya can akan ce duk wanda ma ya yi addu'a sallar shi ta lafaci a ce in kai addu'a in kai dadda sallah kai addu'a a karanta fatiha kafa daya hajin kursi daya kulwar la kafa uku a yi addu'a irin wannan ko sai a ce sallan ka ta baci ina fata an fahimta aka yi ta wannan to abin da wani aboki na muka yi magana da shi shi ma yana da irin wannan ra'ayi sai na ce mishi ni na tambaye shi na ce mishi yanzu idan aka yi liman yana sallah sai ya ce assalamu alaikum yana assalamu alaikum sai kawai alolai shi ta warware ya matsayin sallan shi ina ba ta an gane tun da yana sallah kawai sai da yake assalamu alaikum yana assalamu alaikum sai alwala shi ta warware ya matsayin sallah yace sallan shi ta yi na ce a ta lalace yace a sallan shi ta yi na ce a ta lalace sallan sai ya saki sai ya ce man ta yaya sai na ce saboda in aka yi addu'a bayan an yi sallama ta kan bata sallah balle kuma warwarewan alwala ko an fahimta ina ce yanzu aka aka ce salati annabi goma bayan sallama liman ne ko ko ba bayan sallama liman bane to ya aka yi salati annabi goma kuma ta dawo ta bata sallah kuma warwarewan alwala bai bata sallah ba duk wanda aka yi sallama an ba shi tiket din ya tafi an ba shi tiket din ya tashi na tila an zo karshen sallah ko ba zo karshen sallah ba sai mu muka ce to mu muna da bukatar mu yi addu'a a cikin jami'i saboda kowanne yana da irin albarkan in ya ce amin kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya addu'a ya daga hannu da mai cewa amin dukan suna cikin addu'a da kai da kake addu'a da mai cewa amin abin da kace Allah kai man kaza wanda ya ce amin shi ma ya ce Allah ya mishi kaza ne shi yasa ake so liman idan zai yi addu'a yayi danki ne Allah kai mana azumi Allah ka saukar mana da zaman lafiya Allah kai kaza kada yi ma kanshi yi ma yanda ya dauki al'umma a jam'i haka ake son kuma yi musu addu'a an gane ko da haka bayan da za a yi dan an tsaya an yi an yi addu'a bayan an yi da sallah kuma a ce wannan addu'an ta bata sallah ake kaga akwai tuka da warwara ce kaga ashe dole duka sallolin musulmi ɓaci kenan tunda wani idan ya idar da sallah ana idar da sallah ma zai dauki buta ne zai ga wani to ashe kuma kaga wannan bolin da ta yi ta zo ta bata musu sallah kenan to kaga duk zaka ga wani abu ne wanda aka zauna a maslaha ne mai sauki mu ka ce za mu yi addu'a ko kace ba za ku yi addu'a ba shikenan ba ko mu mun san fa'idan addu'a wanda ya san fa'idan abu ai shi ke yi to wanda bai yi ba bai sani bai ce ba zai yi shikenan sai a gane amma kuma a zo a ce wani kai kayi haramu shine kaga an kirkiro wani abu wanda ba shi a cikin addini ga abin da Allah subhanahu wataala ya ce mana fa idza faragata fansa idan ka idar da addu'a ya rasulullahi ki a ɗan ka idar da sallah ka yi addu'a ka ga aidan mu ake yi yanzu ka ga ai akan yi kunuti akan yi kunuti in aka yi sallah kafin fa ce assalamu alaikum ake yin kunuti ko ya zama a raka'an karke ko sai an yi ruku'u an dago daga ruku'un kafin a je a yi sujjada sai a yi addu'a ana kunuti Allah ka zurguza rundunar kafin Allah kai kaza Allah ka saukar mana da aminci Allah kai kaza duk addu'a ake yi kuma fa duk bai ba ta sallah ba an gani to kaga shi wanda aka yi a bayan sallah bai aula ma kenan shi da ubangiji ke ce mana wai ila rabbika game da ubangijinka ya rasulullahi farje farzab ina ba ta an fahimta kai wato kalima kalima mene zai nima ya nima rahamin ubangiji ya nima arziki a wurin ubangiji ina ba ta an fahimta shi yasa mahaifiyar sayyidina anas Allah ya kara mace yarda ta zo ta ce tana roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gidanta a samu mata akwai inda take so ta dinga yin annabi ya sallah a wurin in yi sallah ita kuma wurin ya zama mata wurin sallah ke ta roƙa mahaifiyar sayyidina anas Allah ya kara mace yarda sai ta roƙi manzon Allah shi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma so da ya zo sai ya addu'a to makasudinta a yi a yi mata wurin ya zama mata annabi ne ya salla a wurin sai ta ce ya rasulullahi ina roƙo kai ma anas sai na anas bin malik addu'a kai mishi addu'a kaga ashe za ka iya neman wani ya maka addu'a za ka iya yin addu'a da kanka za ka iya sawa a yi maka addu'a. Sai ta roƙi manzan Allah, shi ne sai daga hannu, Allah ya ƙara masa yadda ya ce yana je mishi addu'a Allah ya bashi tsawon rai, Allah ya bashi ‘ya'ya. Duka, ake masirina Anas addu'a. To, sai Anas an ce ya shekara sama da ɗari ana bin malik hadimin manzan Allah wanda ya ce na zauna a wajen manzan Allah shekara goma annabi bai taɓa ce man dan me kai kaza ba ko saboda me ba kai kaza ba shekara goma yana hidima amma ba a taɓa ce mishi dan me kai kaza ko saboda me ne ba kai kaza ba ina ba ta an fahimta to kaji kana iya sawa ai maka kana iya yi ma da kanka ina ba ta an fahimta kuma ya samu ‘ya'ya da shi karan kanshi ya ga ‘ya'ya sama da guda ɗari, in sama da guda ‘ya'ya sama da ɗari ban da jikoki kawai. ‘Ya'ya, na shi na kanshi shi kadai. Ina ba ta ambai, ta ga za a daɗe ba samu ɗari. Haka, shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya wa. Na'am.
سورة التين بسم الله الرحمن الرحيم والتين وزيتون وطور سنين سورة التين الله سبحانه وتعالى يا قوم أن سورة سورة الوتين أمدينة أتسوكر سنة آيوي ودا تقص ضد وأنت ما mafi rinja su ce ‘yar makka ce suwa. To, Allah ya haɗa mu da alhairar da yake ciki, wattini wa zaitun, Allah ya ce yana rantsuwa da iccen tini da iccen zaitun. Duka Ubangiji yana rantsuwa. Wa turi sini, Allah ya ce yana rantsuwa da turi sina, wannan dutsen da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi gani da annabi Musa alaihi salatu wasallam shine wa tur kenan wa tur kenan ina ba ta amfani wasu suka ce ai tur din nan ice ne shi ma ice ne Allah subhanahu wa ta'ala ce wa hadha al-balad al-alim wa hadha al-balad al-amin ina rantsuwa da wannan gari amintacce garin makka ke wa hazal baladul amin ina rantsuwa da wannan gari amintacce shi makka amini ne wanda ya shiga ya zama amintacce hatta yanzu kaga da mutum zai daura harami mutum zai daura harami ko mace ko namiji ka je makka bayan ka yi harami kuma ka shiga bayi ka ce za ka yi wanka ka sa soso da sabulu sai ka biya fidiya wai saboda wannan dattin shi ma ba kai mushi bai samu aminci a wurin ka ba eh in ka daura harami ka ga dubu shi yasa ya hadin da ya zama akwai tamantuki akwai hadin ifraji akwai kuma a guda uku ne akwai kirani to duka to in dai za ka daura harami amma an ka cire kuma sai a baka dama amma idan wannan ba kashe kudin cizo ba kashe kwarkwata ba za ka yi wanka ka sa sabulu ba za ka ga abun farauta kai farauta ba wani ba zai kashe maka ma'aiki ku haɗu da shi ka ce wai za ka ɗaukansa ba a aminin garin ta zama amintacciya shi ma wanda yake garin shi yasa annabi ne sallallahu alaihi wasallam sunan shi aminu sunan garin shi aminu sunan mahaifin shi aminu shi kadai Muhammadu al-Amin sallallahu alaihi wasallam an gani kuma kaji abin daɗi su kansu Qurayshawan Makka kafuran gaba ɗaya sun san yadda da cewa shi aminu din ne dukansu sun amince da cewa shi aminu ne amintacce ne duk abin da ya zo wurin shi to ya tsira wannan abin ya tsira ba fargaba ba damuwa ba tunanin wani abu jirgi wannan abin ya riga kawai ya riga to haka gari ba za ka yi farauta ba duk wanda ya farauta yana cikin arami to sai an sai an yanka mushi wato sai an mushi hukunci gwargwajen abin da ya aikata kuma komin ilimin shi ba shi zai maka shi hukunci ba komin ilimin da ya yi sai an samu ma'abuta ilimin su ne za su yi wannan to shi ne ubangiji ya ce ina rantsuwa da wannan gari amintacce na لقد لقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد حقيقة للي مؤلنا خلقنا الإنسان من هل تجنس دان أدم في أحسن التقويم أما في كاو حلتا دي أحلتا با حلتا دي في حلتا دان أدم حالي duka halitta har halittar mala'iku jinsin gaba ɗaya to ba kamar jinsin halittar ɗan adam Allah ya ce mun kyautata halittar ɗan adam na'am ثم رددناه أسفل ثم سافلين رددنا sannan mu bai da shi asfala sasile mafi kaskancin cikin kaskancin idan ya zama mene ya yi imani ba kaga shine ubangiji ya fifita shi wala kada karramna bani adam ubangiji ya fifita dan adam a komai Allah subhanahu wataala ya daura dan adam a sama amma idan lokacin da dan adam bai yarda da cewa ubangiji ya fifita shi da sauran halittu ba sai ya zama kuma asfala sati ne sai ya zama kaskantacce cikin kaskantacce duk a halitta sai ya fi kowa zama kaskantacce yanda ubangiji ya girmama ka ya girmama ni ya girmama mu to haka ake so ka girmama kanka ta yaya abinda Allah ya umarce ka kai abinda Allah ya hane ka kai wannan shine cika ina ba ta amfani daga na halaka insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala sajid na'am إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون lallazina Allah ce sai dai waɗanda suka yi imani su ban da su ba za su zama cikin asfalar sajidi da kai ba wato idan ta bi abin da Allah subhanahu wata'ala ya umarce ka da shi lallazina amanu sai dai waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki na kwarai wa'annan balahum ajaru suna da lada gairu mamnun ba iyaka ina fata mu fahimta ba shi da iyaka shi mumini da yi aiki lada da za a rubuta mishi lada daya to saboda kyawun niyyar shi sai a rubuta mishi Allah sai ya kara mishi goma sai ya kara mishi goma idan kuma niyyar shi ta yi karfi shine za a kara mishi har zuwa 700 annabi ya ce ila adafun kafir har zuwa ninki mai yawa wato ninkin ba ninkin kenan in ji ba wani ko a ninka a ninka to shine gairu mamnun lada ne wanda ba shi da iyaka ba shi da iyaka Allah ya samu na فما يكذبك بعد بالدين ma yi kalci ba kawai su kafiran nan ne yasa ne su ne suke karyata ka ba da bidde bayan abin da aka gaya musu cewa zai zo ya tabbata ina fata an gane shine na ranar alkiyama me yasa suke karyata gashi kuma ka gaya musu cewa akwai kiyama kuma kiyaman za ta zo sun san da haka amma suke karyatawa me yasa ne su na أليس الله بأحكم الحاكمين alaisa Allah wai shin ba ubangiji bane da ahkamul hakimi mafi shu wato mafi inganci a cikin masu hukunci wanda idan ya hukunci ba tuka ba warwara ba shi bane alaisa Allah bi ahkamul hakimi an ce haka karanta wannan a cikin sallah ko a wajen sallah kamar yanzu yadda muka karanta sai a ce bala wa nahnu ala zalika ila shahidi ina ba ta fahimta amma ba shi a cikin ba shi a cikin ayo ba shi a cikin sura a ubangiji ne ya tambaya alaysa allahu bi ahkamil hakimin ina ba ta fahimta shin ba ubangiji bane mafi ingancin masu hukunci wato wanda ya fi kowa hukunci bala shi shine wannan ala zalika bin shahidi na'am سورة الأرك بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم suratul alaq ko suratul iqra'a Allah ya kawo mu wannan sura suran iqra a makka aka saukar tana da ayoyi goma sha tara Allah ya haɗa mu da alkhairan da yake cikin wannan sura in ba a manta ba da muka zo suratul muzammil da suratul mudaffir mun yi bayani akan surorin nan guda uku to wannan sura kamar yadda ya zo a cikin hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda wanda Imam Bukhari ya ruwaito ita ce farkon suran da aka sauka musamman waɗannan ayoyin guda biyar lokacin da wahayi ya karato Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya koma yana mafarki mafarki mafarki duk abin da ya mafarkin shi kuma sai ya tabbata dama mafarkin annabawa gaskiya ne duk abin da ya mafarki sai ya tabbata to lokacin da abu ya karato ya zo kusa sai ya ji gaba ɗaya baya buƙatan ya zama yana cikin jama'a yana buƙatan kaɗaicewa to yana cikin wannan ibadan a cikin haka sai mala'ika jibril alaihi salatu wassalam ya zo ya zo mishi sai ya gan shi a cikin halitta nashi cikakke cikin halitta nashi cikakke sai ya zo ya samu manzan Allah sai ce mishi ya ƙara ka yi karatu sai ce wa ma ana bi fara ni ai ban iya karatu ba ne zan karanta ka kumanta mun yi bayanin ko inda Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana a suratul juma'a mene Allah subhanahu wata'ala yake cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rasulun ummiyin shi manzo ne wanda bai iya rubutu ba bai iya karatu ba to sai malaika jibril sai ya matse shi a cikin fuka fukan shi yace sai da na ji matsa mai tsanani ji manzon Allah sai ya sake ni sai ce ya fara sai ce mishi wa ma'ana da fara sai ya ƙara na biyu ya ce na biyun ya fi na farkon tsanani sai ce mishi karatu sai ce mishi shi bai ke karatu na uku sai ya ce mishi ikra bismi rabbikal ladhi khalaq to daga nan ne fa abu ya bude sai karanta da sunan ubangijinka ina fata an fahimta allazi khalaq wanda ya halicci dukkan halittu to wannan abu da ya faru sai ya dawo gida wajen matarsa sai ya daka da Allah ya kara mata yarda sai ya ce yana tsoro akwai abin da zai iya zuwa ya faru da shi tunda a lokacin lokacin ya fara ganin mala'ika a cikin surar shi na mala'ika sai ta lissafa abu biyar kamar yadda muka fara ba abubuwa guda biyar ta faɗa ta ce duk me wannan wallahi ba abin da zai faru da shi duka ta ce kai kana sada zumunci in ji sai da take gaya manzon Allah kai aikinka kenan sada zumunci kuma duk maganin da zaka faɗa gaskiya kake bane wa huwa sadiqun masduq shi duk magana tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana karami bai taba ƙarya ba duk abin da zai faɗa gaskiya ne shi yasa ko ba'a yayi to ba'an nan da ka ji gaskiya ne ba irin ba'a ne irin namu ba an gani shi ko ba'a yayi to wannan abun wata tsohuwa ta taɓa zuwa wajen shi sai sai kai man addu'a ya rasulullahi in shiga aljanna sai ce ai tsohuwa tsohuwa mai shekaru irin wannan ba za ta shiga aljanna ba yana mata ba a ce sai ta juya tana kuka ce annabi ya ce ba za ta shiga aljanna sai aka gaya mu sai ce a kira ta ba ta gane ba ai shekarun ki wannan ba zai sa wato sai an mai da ke mai shekara talatin idan aka sa ki a wannan shekarun ai ba za ki ji daɗin aljanna ba ko a duniya ne yanzu idan shekaru ya yawa ai ba za ka ji daɗin in Allah ba ka dukiya ba za ka ji daɗin ta ba ko aƙalla je ba za ka sha ruwan sanyi ba aƙalla fanka ma da wuya ka kunna kuma za a ce kada ka ci kaza kada ka ci kaza sai jan nama a yau kada ci jan nama ko duka a wannan wai shekaru ne ba zai haifar maka da wannan an ƙure maka daɗi gaba ɗaya a baka farau farau kawai ka ƙure daɗi gaba ɗaya to kaga shekaru ya ga wannan sai ta ce duk maganar da za ka yi gaskiya kake faɗi sannan kuma kai ne amana ne na uku ta ce kai ne amana ne ta faɗa mushi ta ce kuma duk wanda ya zo sai ka bashi sannan kuma idan kai ba ko ba ka bari shi kawai sai ka cika mushi ciki ta ce duk wanda yake da waɗannan ɗabi'un wallahi ba zai tafi ba ba abin da zai faru da shi ta kwantar mishi da hankali sai ta ce to akwai dan uwana Naufa mu je mu same shi shi wani malami ne daga cikin malaman Yahudawa mai bauta da ya je sai annabi ya gaya mishi irin abin da ya sai ce mishi na musu ne irin wanda yake zuwa ma annabi Musa da zan yi tsawon rai lokacin da jama'an ka za su kore ka da na taimake ka haka ya gaya manzon Allah da zai yi tsawon rai lokacin da jama'an manzon Allah za su kore shi da ya yake mutum manzon Allah annabi ya ce a yanzu jama'a na za su kore ni ya ce a duk wanda ya zo da irin abin da ka zo da shi ai ya sha wahalar da ba shi ai sai sun kore shi cin gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam a kore shi shi wannan yake gaya mu manzon Allah kaga Allah ne sanar da shi ba gaiba bane ina fata mu to shi ne sai ubangiji yake gaya a ta sunan ubangiji sai wannan surar ta saura yana ba ta amfani da shi yasa wannan suran gaba ɗaya abin da take koyar da mu yanda za ka koyi karatu da yanda za ka yi karatun da yanda za ka kuma koyar rubutu kowane iri ta ga abin da ubangiji ya ce ɗaya ka yi karatu bismi rabbikal ladzi halatta sunan ubangijin ka wanda ya halicci halitta wani irin karatun kaga nan ba a faɗa irin karatun ba kawai an ce ka yi karatu ne kaga ashe an ba mu dama mu yi karatu kowane irin karatu an sakin mana ɗaiɗi farko abin da ake so ka koya ka koya alkur'ani ka koya sanin sunnoni ka koya sanin wannan yana fata an fahimta an gane wannan ka koya duka wannan Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana ne wannan fa karatun kowane iri ka koya na zamani da na addini an baka dama ka koyi physics chemistry mathematics ah, biology duka duk an baka dama ka karanta amma abin da ake so in za ka yi wannan karatun ya zama kana da na addini ko yaya shi ne a gaba sannan kuma ka koya ka iya karatun ka iya rubutun abin da ake so ke koya ikra bi ismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq wanda ya halitta dan adam daga jinsin dan adam daga nau'i na ruwan haihuwa gudan jini alaq gudan tsoka wannan fituka ubangiji a haka ya halicce ina fata an fahimta na'am
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالكلام Isra'a, Ubangiji ya ce ka yi karatu wannan wanci- wato an yi ta'akidin na baya kenan. Iyatan shi kenan. Ikra'a an ƙara maimaita ba, ka yi karatu. Wa rabbukal akram wannan kuma jumla ne mai gaban kanta. Wa rabbukal akram lalle Ubangijin ka shine karimi mai bayarwa akram wato karimi ka san akan sama mutum a cewa na karimi ne to shi ubangiji shine akram shine wanda yake sama duk wani karimi karimin ma da zaka ce mishi karimi shi ma ya samu ne daga taskan wani Allah allazi allama bil qalam shine ya sanar da alqalam ya sanar da alqalam wani alqalamin aka ce alqalamin da ya zama ya rubuta shi alqalami na lauhul mahfuz kenan da annabi da ubangiji ya ce mushi rubuta sai ce bai san abin da zai rubuta ba shi alƙalam ɗin ke sai aka ce ka rubuta ma kana wa ma yau abin da ya kasance da wanda zai kasance shi kenan sai ya hau rubutu an ba shi izini kenan tun daga farkon duniya har karkenta an rubuta tarinka da zamanka da halattanka wannan majalisin duka yana rubuce haka Allah subhanahu wa ta'ala an gani to alƙalamin ya kashi kashi uku ubangiji ya ce allazi allama bil qalam lokacin da ya sanar da alƙalami ya sanar da kai ya kuma sanar da alƙalami akwai wani alƙalamin da launin ba mahmud akwai alƙalami na mala'iku wanda suke rubuta aikin alhairinka da aka sun haka sannan kuma akwai alƙalami namu wanda za ka rubuta za ka yi rubutu da shi ina ba ta an fahimta za ka rubuta alkur'ani da shi ka rubuta hadisi ka rubuta wasu maganganu har ma ka zo ka rubuta one plus one to wannan alƙalami duka ubangiji da shi ke magana da haka alƙalamin ya shafe ni ya shafe ka ya shafi mala'iku sannan ya shafi launin ma shi yasa alƙalami yana da muhimmanci alƙalami yana da muhimmanci a komai idan za a yi yarjejeniya to ana son a ga alƙalami a tsakani shi yasa dan makaranta ko yaya in zai je makaranta a ganshi da alƙalami in yana tafiya a ganshi da alƙalami zai ga wani abin da zai zai zai sanar da shi allamal insani ma lam علم الإنسان ما لم يعلم allamal insan Allah shine fa ya sanar da dan adam malam ya alam abin da bai sani ba nan ma aka ce wani dan adam din ne wasu suka ce ma annabin Allah Adam alaihi salatu wassalam mafi rinjaye suka tafi wanda mu ma akan shi ake shine manzon Allah saboda haka ba ɗaya maganar da manzon Allah ake لما اقرا اسم ربك الذي خلق لقى الانسان من علق اقرا او ربك الاكرم الذي علم بالقلم سي الله يجي علم الانسان shine da mai gida ake yi gaba aka sanar da shi komai komai sai da aka sanar da shi allama al-insan ma lam ya'lam kalla كلا إن الإنسان ليطغى أراه سكنا kalla Allah ce gaskiya ne wannan kalla kamar yadda muke faɗe na tambiyi ne da faɗa kuwa kai saurara innal insana lalle dan adam da ya kaga shi ya ya suka shishigi dan adam akwai shishigi abinda ba ruwan shi sai ka ganshi yayi ruwa ya tsaye yanzu da zai ga mutum biyu suna magana zai wuce ne fa amma sai ya tsaya ba a kasa da shi ba wai shi wannan abin da ake tattauna ne sai ya fahimci me ake yi ko kuma can gaba zai ce na ga wani da wani suna tattauna ina ganin akan kaza ne shi shi gida irin na dan adam kawai to ubangiji ya faɗa har ra'awu sagana Allah subhanahu wata'ala ya ce zaka ga yawanci masu wannan aikin saboda sun wadatu ne ubangiji ya wadata su sai suna ganin cewa su sun wadatu da rahamar ubangiji ila ila rabbika إن إلى ربك inna ila رجعا
rabbika lalle wurin ubangijin ka ne ruji'a makoma take gaba daya kowa zai koma a wurin ubangiji ne za a koma
أرأيت الذي ينهى عبدا إذا ara'aita صلى allazi shin baka ga wannan ba allazi yanha wanda yake hana abdan wannan babban bawa shine manzon Allah idza salla idan yake sallah shine Abu Jahal wai Abu Jahal ne yazo ya ga manzon Allah aka aba yake sallah sai ya ga kafirai da su sai ya ce musu wai yanzu a gaban ku kuna raye yazo yana sa goshi da hanci a kasa yana bautan wani wanda ba kuma kan ku ce kuma kun kyale shi lalle gobe ni idan ya dawo gobe sai na ɗauki mataki in da guja ne wai ke gaya mun dan Allah ina ba ta an fahimta to ai ko goban ta ne. da ya tinkaro annabi yana sallah ya tinkaro yana zuwa kawai gaban shi sai ya gara ni ya ga wuta yana ci ido da ido da ni sai ya dawo sai ya dawo sai suka ce a ya muka ka ka dawo sai ce wallahi na ga abin da baku gani ba kaga ai ya kamata a ce ya yi imani ba fa labari aka ba shi ba ya gani annabi ya ce wallahi da ya karo ko da zai ga mala'iku ni ito ta ito haka za su kama da shi ina ai Allah ya riga ya kare manzon Allah shi yasa shi maki bai barin kiyayyen shi kai kuma kar ka damu da shi kada ka damu kada ka ce wai kai an yi ka dole kuwa sai ya so ka a haba wane kai tun da kaga dai ga abu ruwa ruwa a gaban kafirai ba su ganta ba kai a wane ina ba ta amfani duk abin da ya zama ya zama wani abu to lokacin dole ya haɗu da makiya na kusa da na nesa duk lokacin da ka shagaltu da su shikenan kuma aikinka ya tsaya ka shagaltu da aikinka su ma su shagaltu da kiyayyen kawai kowa ya tsayi a ci gaba sai a ga wanda zai kai wani ƙasa amma daga lokacin da ka ce wai kai suna yi kai kuma ka damu ka koma wani na yin man kaza kai kenan da inda ka zauna wani na maka kaza ai ya gama da kai kuma ai yana yi baka san ma yana yi ba shikenan ka yi nasara da shi duk haƙƙin shi in ya zo ka bashi kai gaba ka kyale shi wallahi kai Allah sai ya dauki ya ɗaukaka ka shi kuma sai ya kaskanta shi amma daga lokacin da ya zama to an yi na turawa two fighting kenan kawai sai Allah ya kyale ku da da al'amari to shine Allah yake gaya mana abdul bilasul ara'aita in kana أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى ara'aita in kana dan kawai ya kasance adal guda yana kan shiriyuwa in ya kasance ne ba akan shiriyuwa aw amara bit taqwa kuma ya kasance yana umarni da a ji tsoron Allah wannan fa shine dalilin kiyayyar zama zaka ga har yanzu har gobe duk wanda ya zama na Allah ya fi shan tsangwama sai ka ga wanda ya lalace ba damu da shi ba amma wanda ya zama na Allah to shi ya fi shan tsangwama ina fata an fahimta ya fi shan tsangwama amma shi kuma akasin haka sai ka ga ba damu da shi ba ina fata an fahimta ka duba ka gani yanzu idan uba yana da ɗa namiji yana da ya mace zai damuwa bai cika damuwa da wajen ɗan shi na aikata zina ba ba shi ne matsalar shi ba. zai fi damuwa ne in aka ce yan shi tana yin irin wannan aikin ina ba ta an fahimta kun san dalili ba wai dalilin saba mu Allah bane matsalan shi dan adam kenan shi matsalan shi gaba daya ita ce kada a kawo mishi abun kunya gida shine fa kawai ba wai a'a shi matsalan shi kawai kada a kawo mishi abun kunya ne ina ba ta an fahimta to kuma ya zama dole da namiji da ya mace duk kiwo ne Allah ya ba su ka mai da hankali to sai kaga an fi damuwa da wanda yake kan shiriwa wanda ake gani shi ne ido yake kai shi kuma dama shedan shi ma idon shi ya fi koma a kan shi da zai zai yi alhairi dari sai ya kuskure daya to duk wannan alherin ba za a ganta ba ta dakushe kuskuren nan ne ko ina sai an ji shi kuma akwai ajizanci wa na dan adam da zai iya yin wannan amma duk alherin nan ba za ka ji ana faɗe ba sai wannan kuskuren to wannan shine ɗabi'a na ɗan adam أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى أرأيت إن كذب شن كان ganin cewa wanda ya ƙaryata wa tawalla ya juya baya alam ya alam bi anna Allah yara shin bai sani ba cewa Allah yana kallon shi duk abin da mutum yake aikatawa Allah yana kallo za su daidai da wanda ya zama au amara bi taqwa ba za su taɓa yin ɗaya ba na كلا لئن لم ينته لنسفعا بالنافية نافية كاذبة خاطئة فليدع ناجيا سند الزبانية Allah subhanahu wa ta'ala ce kalla lallai wallahi da in lam yanti in dai bai bari ba kaji fa sai da Allah ya rantsi Abu Jahal ne ake da shi Abu Jahal makin manzon Allah wallahi shi yasa ya lalace ya kare a wulakance ya kare a wulakance Allah ya rantsi shi Allah ce lallai sai fa da aka zo kalla la'in lallai wallahi lam yantahi idan bai bari ba la nasfaha bin nasiya za mu kama gashin goshin shi mu daure shi a kama akwai nan in ka zo karshen kai ina ba ta amfani da akwai gashi da yake fitowa nan ne ko to wannan za a kama ko kuma a kama kan goshin ka san duk wanda aka rike goshin shi ya kasa kucewa fa karfin shi ka san duk ana maka haka kana yin haka zaka iya kucewa amma aka rike ka ta aka rujijjiga kai wannan to kai ka san fa karfin ka ubangiji ya ce to za mu kama shi wannan nabiyatin kazibatin hadiya wannan saman goshin makaryaciya mai aikata mummunan aiki aiko ya faru an ce tun a duniya aka yi haka tun a duniya a badar da aka yi yakin badar abin da ya faru ya faru yana ciki shi ya rungumi ka'aba ya ce Allah ka bayyanar da gaskiya a ganta ido da ido ka karyata mai karya zumunci ka yi ka je ta addu'a Abuja da ba yau Allah ka daura gaskiya a sama malaka jibril yana cewa ai ko abin da ya faru da aka da aka je aka yi yaki aka yi gumuzu aka yi gumaza yana daga ciki da aka gama gaba daya da aka gama aka gama yaki to akwai wanda su suke tare da manzon Allah ina fata an fahimta su duk gumu da gumaza ba sa rabuwa da annabi ina nan akwai ciki akwai sayyidina Abdullahi bin Mas'ud shi sayyidina Abdullahi bin Mas'ud yana daga cikin sahabbai wanda bai da tsawo dan wada ne an ce gaba ɗaya tsawon shi bai wuce zira'i ɗaya ba sai na abdullahi bin mas'ud ya taɓa hawa sama sai sahabbai suka ga damtsan shi suka ganci yar kudul sai suke dariya sai ce kuna mishi dariya kun gan shi a haka imanin shi sai da tuttuku sama sai na abdullahi bin mas'ud ba na bai ce imanin shi ta kuɗo sama to haka takobin shi zaka ganci yar matsalar ce daidai shi to da aka gama sai annabi ya kalle shi ya ce to ka dan zaga mana kai ma ko za ka samu rabanka to yana cikin zaga da ya takobin shi sai ya je sai tarar da abu jahala a cikin jini a cikin jini gashi bai mutu ba to ya san tun da bai da tsawo a hakan abu jahala in ya da ke za a iya mutuwan kasko da aka sai ya zo kawai da gudu sai ya zo kusa da shi sai ci ya ja ƙasa sai ya gabe motsa ba sai ya zace da koni sai ya ƙara ja baya ya taho kamar zai faɗa mishi sai ya ja kaga in dai da wani abu ai zai kai raruma sai ya fahimci cewa fa ya riga ya shiga gargara sai ya je kawai gaban shi kafi ya ce to yau ga ranar yau ga ranar ta tabbata ranar da ake gaya mu ga ta tazo inda sai na Abdullahi bin Mas'ud ya gaya mishi ya ce me za ka ce a yau Abu Talib da ya buɗe baki sai ya ce ya gode ma Allah da zai mutu da kiyayen sai dina Rasulullahi in kai malam su da gaske suka ki manzon Allah haka in zaka so annabi da gaske ne ba kwana ba a buya a soyayyan annabi ta ce wai a zuciya a ina za ta buya a zuciya ka budurwa ma in kana son ta ai bai bayyana zai zama a zuciya ai wallahi ya zama a zuciya zaka mutu kana gani za a daura mata aure da wani ina ce sai an faɗa sai an tura waliyai sun je sun shaida ina son wance ko ba haka ba ai ko in ka bacci a zuciya wallahi kare zai mutu da haushin kura tana gani za a zuwa tafi da ita balle soyayyen annabi ai ba koyi shi dole sai ya fito shi yakan bayyana da kanshi da kanshi shi to haka ne sai ce to kai wannan zai da ko ta kofin kawai sai tsara kanshi ya yanke ta gaba ɗaya kawai shi yasa aka yi ittifaqin cewa sai na Abdullahi bin Mu'min bin Mas'ud shi ya kashe Abu Jahal da ya zo sai ya ce to wannan dole wannan kan ya kai shi gaban manzon Allah saboda a gane cewa wannan kafirin ya mutu yayi ya dauki wannan kai yayi ya kasa ya yunkuri ya daka ga kan fa fasu ne ya kike ganin ya rike shi sai ya samu iya sau shi ne sai ya daura kan ya ce ya daura wannan gani haka sai ya daure shi kawai sai ya ja shi kirre haka ya kai gaban manzon yana zuwa annabi ce na goge ma Allah da ya kashe fir'auna na da ya fi fir'aunan Musa kafirci an gama an kashe haifin kafirci to shi ne aka ce shi a nan duniya ya dangana sannan kuma a lahira a haka yanzu yake an daura nan din shi da kafafuwan shi gaba ɗaya za ka yi ajiya azabtar da shi a cikin wuta haka ake azabtar da shi shi ne Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana fal yad'un nadiya sai ce yanzu abin da za a yi za mu kira 'yan mitin ko kas za a kira yadda za a yi a ga an hana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sallah an hana shi duk wani murmuri shine sai ce zai kira ɗan mijin Allah subhanahu wataala ce kira a bashi ya kira sanada ubbaniya wallahi mu kuma za mu kira tabbaniyawa annabi ya ce wallahi da ya kira mijin din nan haka za su ga tabbaniyawa ido da ido su goma sha tara haka za su dalge su tun a duniya za su kwarara su a cikin wuta kawai da ya ji annabi ya ce ya kira sanada uzabbaniya sai ya ce zai aika in muka zo din kuma za su zo su ma duk fa ya san wannan amma kin imani ya san ko yanzu in ya kira mitin din ina ba ta an fahimta jama'a nan duniya ne a ce an hana ku wani abu ko ku ce sai an yi sai a ce to ku yi wallahi kuka yi sai mun kira 'yan sanda to kaga mutum ai ina fata an bayyana in da kace sai zai kira in sanda ake ka san zai yana daga waya za su ko ba haka ba balle hakimi to shine yace wallahi ake ka kira mu ma za mu kira sanada ubbani kalla كلا لا تليه واسجد واقترب kalla Allah subhanahu wataala ya ce abin yanda yake la tu'ihu kada kai musu biyayya ya rasulullah ai Allah ya san manzon Allah ba zai ma Abu Jahal biyayya ba ko ba zai mishi biyayya ba kalla la tu'i wasjid kai sallah kai sujjada wa fatarif ka kusanto ni shi yasa a sujjada ana kusanta wurin ubangiji idan aka zo ruku'u ba a yin addu'a subhana rabbiyal azim wa bihamdihi shi za a karanta ba a yin addu'a a ruku'u amma aka zo sujjada in ka yi wannan za ka yi addu'a rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana duk za ka yi a sujjada Allah ka shirya mun zura Allah ka yi mana kaza Allah ka zaunar da mu lafiya duka wannan duk a sujjada za ka yi ina ba ta mutunta amma ana so idan kana jan al'umma to kada ka ce za ka tsawaita akalla ana son kai tasbihi guda biyar subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi biyar uku ko biyar saboda wani yana da saurin baki wani bai da saurin baki ina fata mu amma an kai sujada duka addu'o'i za ka yi amma a ruku'u ba sai dai kai wannan tasbihi da ake shine Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana Allah ya zaunar da mu lafiya sai mu kwana abin da muka fara gidan Allah ya ba mu lafiya wannan da muka yi da ya fi mana
اهدنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم لك رسلنا عين وكرجا الله قال محلفا بصيرا الله قال تركي Allah ya ji da wannan tafsiri albarkar maki sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara saukar da albarka da alheri a wannan gari mu Allah ya ƙara tsare mana wannan gari da ƙasar mu baki da da tuno zahira da batina Allah ya yi mana isi wannan wata mai albarka dukkan alherin da ke ciki Allah ka sada mu da shi haka za ka Allah ya tsare mu Allah ka mana muwafaqa da daidaito kadar rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar